أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fata Allah ya mana muwafaqa da abin da za mu karanta Allah ya mana muwafaqa da abin da za mu saurara ana cikin babu tahwijar rida fi istisqa'i dai cikin kitabul istisqa kitabul istisqa'i ake ciki to babin canza ko juya rida mayafi istisqa'i mun dai ji fuskokin juya mayafin ko da ƙasa zuwa sama ne ko kuma haɓar dama zuwa tagu tagu zuwa dama to dai da kuma dai irin maganganun malamai a kai to wannan babin da ciki hadisan babin ba su ƙare ba sai lokaci za ka yi insha Allah dorawa za a yi a cikin babin
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ابي بكر أنه سمع عباد بن تميم يحدث أباه عن أمه عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر أنه سمع عباد بن تميم يحدث أباه عن أمه عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين وأن الحديث عبد الله علي بن عبد الله المديني يا ذا علي بن عبد الله المديني an sha karanta riwayoyinsa wanda imam bukhari ya rubuta qala hadathana sufyan yace sufyan ya zantar da mu shine sufyan thauri anan sufyan thauri ne qala hadathana abdullah ibn abi bakr yace abdullah ibn abi bakr ya zantar da mu qala حدثنا عبد الله بن ابي بكر انه سمع عباد بن تميم hakika ya zaba da matamimin yuhaddisu abahu yana zantar da baban shi an amrihi daga amin shi waye amin shi ne abdullahi ibn zayd shi ne abdullahi ibn zayd ibn asim anna nabiyyi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kharaja ila musalla ya fita zuwa musalla masallacin idi fastasqa yayi istisqa'i can inda ake idi sallar idi wajen gari shafi sallar istisqa'i sallar wato rukun ruwa fastaqbala al-qiblata wa qalaba rida'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci al-qibla kuma ya juya mayafi shi wa salla rak'atayn ya salla rak'atayn anan wasu suka ce juya mayafin nan kafin ayi sallah za a yi shi ko ko ba ayi sallah za a yi shi a lokacin da ake addu'o'i an gama sallah za a yi addu'o'i za a canza mayafi wasu suka ce a bisa kan wannan tartibi dai sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara juya mayazin nashi wa sallara katayn ya sallara kali wasu suka ce bai gudun tartibi to a shi ma dai akan sabani to dalilin kawo wannan hadisi a karkashin wannan tarjama shine tahwilur rida'i fil istisqa'i ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam qadaba rida'ahu wa sallara katayn don haka ce kalbun rida'i wa tahwiluhu bi ma'ana a ce kalaba rida'u ko kalaba rida'u ko hawwala rida'u duk guda ne ma'anar su ɗaya ne na duk ma'anar su ɗaya ne قال أبو عبد الله قال ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان ولكنه وهم لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مازن الأنصاري
wannan yana da abubuwan da yake karantarwa da yawa na hukunce-hukunce annabi sallallahu ta'ala sallam nan ya nuna ya fita ne ba cikin masallaci ta yi istisqa'i ba a waje kaga kenan an gano a wajen gari ake zuwa a yi istisqa'i da ake sallar idi domin me domin ablagu littawazu shi ya fi tawazu yanzu na ana cikin masallaci watakila musamman irin na zamani ga ac ga bankoki ga tanti ga kawa da yawa dai daban-daban tana iya shagaltar da mutum gabarin watan fisgo zuce shi zuwa ga Allah wanda abin da ake so kankan da kai kankan da kai shi ma wannan yana da kyau ba wani abu bane amma dai yanzu mahalli ne na bayyanar da tawazu'i da kankan da kai ga Allah to aka fi tunda mahalli ne na bayyanar da tawazu'i da kankan da kai ga Allah to a fita dashi ba wani bulo ba nanti ba fanka ba wuri ba komi ba AC ba tayar duk babu a ka kone kawai ƙasa ce kawai a bata iya ka wata kila ishe hida shi kaɗai za a to kaga shi ne ablagu wato fitawa zuki sannan kuma tun da za a fita gaba ɗaya ne in an ce za a yi istisqa'i gaba ɗaya wata kila akwai masallacin juma'a biyu ga garin to ran nan duk za a haɗu guda kaga masallatan jim'a biyu ko uku za ku haɗu a wuri guda don haka akwai buƙatar wuri mai yalwa ke na wanda zai ɗauki kowa da kowa za ka kani shi ne zai zama ausau fita wajen gari ne shi ne sannan kuma raka'a biyu ake yi sallar istisqali hadisi ya tabbatar da haka domin ya ce wasu Allah raka'atayn manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah raka'a biyu sannan kuma daga cikin abin da ake karanta a cikin hadisin ana bayyanar da karatu ne tabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyanar da karatu na'am akwai dai abubuwa da yawa kuma wakacin sallar istisqa'i hadisin na karantawa kamar wakacin sallar idi ne kamar wakacin sallar idi ne haka na ma watan istisqa'i ana karatun fatiha ne kamar da ake karantawa a idi a karanta fatiha farko sannan a karanta sura ko a karanta wasu mu'ayyanan surori ko kuma duk abin da ya sauwaka mu'ayyanan surori kamar da aka ruwaito kamar ikitar wata sa'a ko kuma sabbi ismu rabbikal a'la da kuma hal ataka hadithul ghashiya eh wannan shine in zance mu shafi'i to duka wannan yana daga cikin abubuwan da ake fahimta a cikin wannan hadisi da ya gabata وقال أبو عبد الله كان ابن أيينة يقول هو صاحب الأذان ولكنه وهم لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري قال أبو عبد الله الإمام البخاري نم باوني باوني متمني قال أبو عبد الله لكنجي أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يجي كما يجي قلت نجي to irin wannan imam al-qadi ya ke cewa eh qala al-qadi al-fadl to shi ne qala abdullah kana mun iya yace yaqulu yace sufyan ibn uyayna yaqulu ya zama yana cewa huwa sahibul adhan wato wannan abdullah ibn zaid sahibul adhan yace shine wannan da yake kiran sallah cikin bacci aya san kissarsa wanda Allah tabaraka ta'ala ya haska mishi ya ga aka yi masa ilhama ta kiran sallah ga yadda za a kiran sallah lokacin da ake shawarwari shin gwarje za a buga in lokacin sallah yayi saboda yanzu Madina ta ƙara yawa ta ƙara yawa don haka yanzu ya za a yi a koko kakaki za a yi amfani da shi koko a a wuta za a hura kowanne idan an tuna mun huto shi eh akan lokacin sallah da kuma a cikin babul a kitabul azari an yi magana a karshe cewa wannan da ya yi kama da nasara wannan ya yi kama da yahudawa wannan kuma ya yi kama da majusawa duk waɗannan shi'ar ne na wasu addinai daban don haka ba za mu yi za ka sai aka tashi aka haka ana tashi aka sai ga shi cikin bacci Allah tabaraka ta'ala ya nuna ma watan wannan bawa nashi wato cikin sahabbai ga abin da za a yi kawai shi ne lafazin kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya zuwa dai karshen kiran sallah to shi ne Abdullahi ibn Zaid to sai wannan mai magana istisqa'in nan sai sufyan ibn uyayna shi ne ibn uyayna sai yayi wahamin cewa shine wancan abdullahi ibn zaid wanda aka nuna mu kiran sallah a cikin bacci tare da kuma daban-daban ne mutane biyu ne wannan mai maganar istisqai daban wancan mai maganar kiran sallah da aka nuna mai cikin bacci daban amma kasancewa sunansu guda sunayen mahaifin su guda sunan su guda shi ma baban shi sunan shi duk sunan iyayen su ɗaya sannan ƙabilar su duk balan sarai ne dukkan su mutanen madina ne kuma dukkan su maziniyai ne e ƙabilar mazini ne to wannan abin sai dan kawo rikici da wahali sai sufyan ibn uyayna ya ɗauka wannan abdullahi ibn wato zaid shi ne wancan to shi ne imamun buhari ke gyara yake cewa su yaron yana ya yi wahari wanda abdullahi ibn zaidin daban wancan abdullahi ibn zaidin din daban to shi ne yace abdullahi ibn zaidin wancan daban shi sahibul azani wannan in allura sunan shi abdullahi ibn zaid ibn asir eh watan abdullahi ibn zaid ibn abd rabbihi yake Abdullahi ibn Zaid ibn Asim wannan wancan kuma kira sallar Abdullahi ibn Zaid ibn Abd Rabbi to dukkan su kaga watan sun ittifaki a suna kowanne Abdullahi kuma sun ittifaki a sunayen uba kowanne Abdullahi ibn Zaid wancan Abdullahi ibn Zaid wannan ma Abdullahi ibn Zaid to abin da ya rubuta su ibnu abdi rabbihi shi kakan wannan abdullahi sai ce abdullahi ibn zaid ibn abdi rabbihi shi kuma ce abdullahi ibn zaid ibn asim ka ji bambancin su amma kowanne daga cikin su watan balansari kuma kowanne daga cikin su sahabi ne kaga sun ittifaki a suba sun yi ittifaki a zaman su lansariyawa kuma sun yi ittifaki a sunayen su sun ittifaki a sunayen iyayensu a sunayen kakanninsu suka bambanta abdullahi bin zaid ibn abd rabbih abdullahi bin zaid ibn asim amma kowane fatarji ne balansare ne to wannan gyaran ne imam bukhari yake yi ana in imam bukhari yake yi باب انتقام الرب جل وعز من خلقه بالأهل إذا انتهكت وهائم الله
باب انتقال الرب عز وجل من خلقه بالقهد إذا انتهك محارمه إذا انتهك محارمه مو ما من انتهكت لا لا أكيد باب ليش آه بعد كذي بني بمن تسوي saboda ita kaɗai ce tarjamar da aka kawo ta cikin ta ba ta da hadisi kowa ya jura bai bata da shi kawai ba mun ci kadar rabbi azza wa jalla min kalbihi bil qahd idan tuhika maharimu kawai sai kuma babul istisqa min masjidil jami ga tarjama ba babu hadisi da haka malamai suke ta maganganu to aka ce wata kila wata kila waton ya rubuta ta a wata warka daban da aka tashi haɗawa bai riga ya rubuta mata hadisan da yake so ya rubuta ba a ƙarƙashin wannan tarjamar sai kawai aka haɗe da aka sai na ita kaɗai ce tarjamar da ba ta da hadisi ba ta da asali ba ta da hadisi hadisi marfu'i asali wata aikin sahabi ko zance sahabi ko tabi'i duk ba ta da ko guda hadisu ko asaru ba ta da shi ko guda wataƙila sai ya yi wahami shi ya zan kwata-kwata bai sa mata komai ba kuma sai a hake ta nisa don haka dai malamai su bai ta ƙoƙarin nemo dalilin mofinta wannan tarjima daga hadisi ba ta da hadisi ko guda suka ci ƙoƙarin nemo dalili daga sai suka ce wallahu a'lam Allah shi ne masanin dalilin da ya sa wannan tarjima ta zama haka ita kanta. wataƙila wani abu ne kawai ya sha kan shi ya ɗauki hankali shi bai ce bai rubuta masu komai ba mufradatan ahbala abbaku saboda haka sai ya zama na cewa wasu ma a nusufinsu babu ta dibin ita kaɗai ce ba ta da hadisi sai ba su rubuta ba wasu kuma suka ce ai tun da dai ya rubuta ta ko ba ta da hadisi sai a rubuta Eh, tun da ya rubuta ko ba ta da hadisi sai a rubuta ta باب الاستسقاء في المسجد الجامع wannan babu yana magana akan abin da tarjama ta aka saka ta babun tiqanar rabbi azza wa jalla min khalqihi bil kahdi idan tulika muharim wannan babu yana magana akan azabtawar ubangiji tabaraka wa ta'ala ga halittar shi ya azabtar da su da fari Allah tabaraka wa ta'ala na azabtar da bayan shi da kawo musu fari da dora musu fari saboda fari akwai azaba cikin shi za a wahala za a yi karancin abinci za a yi karancin abin da za a sha sannan dabbobi za su wahala za su samu karancin abinci ƙasa za ta bushe da sauransu dai to wannan intika ne intika ne azabtarwa ta ubangiji ta baraka wata ala halitta shi yaushe idan tuhika maharu in an keta alfarmar ubangiji ta baraka wata ala sai allah ya azabtar da fari don haka in an taho wajen watan sallar roƙon ruwa za a ta wa'azi na koma ga Allah a yi ta istighfari domin ya ce wa kuntu sabbihu rabbakum innahu ga innahu kana ghaffara yursilu as-samaa 'alaykum midrara wa yumdilkum bi amwalin wa banina waj'al lakum jannatin waj'al lakum anhara malakum la tadruna lillahi wa qara saboda haka za a yi istighfari don neman Allah shayar da ruwa wannan fushi nashi Allah ya fi Allah dauke wannan fushi nashi ma'ana kai wani bangare ne na fushin ubangiji ga halitta in an keta alfarmasa ya keta alfarmasa ne ne alfarmar ubangiji tabaraka wa ta'ala abin da yace ai ya zan ba ai abin da yace ka ai sai a aikata to da shi ne alfarmar ubangiji to ketawa alfarmar barin abin da ya ce a yi da kuma aikata abin da ya ce kada a yi to in ya zan haka ya yawa cikin al'umma to Allah ta fara ta'ala zai azabtar da wannan al'ummar da kawo mata fari da kawo mata fari kuma kada mutum ya awo ya ce to ai a wani wuri ma ba a ma ɗauke musu ruwan su ba su ma kusan Allah ba ina yawan jin tunanin ya ce ai su ba su kusan Allah ba ba su ɗayan ta Allah wani abu suke bauta ko kuma a'a dukkan nau'in keta alfarma ubangiji tabaraka wa ta'ala da ake ce mai keta alfarma to suna yi amma kuma Allah na ba su ruwa to kada a yi wannan aure domin shi wannan ana magana da wanda ya san Allah wanda ya san Allah shi ake magana da shi to saboda haka Allah tabaraka wata'ala na hukunci ga waɗanda suka san shi domin me wannan hukuncin zai sa su koma zuwa gare shi ai su waɗanda ba su neman aljanna su kuma waɗanda musulmi suna neman aljanna suna neman aljanna don haka yanzu in ni'imar komi za a ɗauko a ba su iyakarsu da ita nan iyakarsu da ita nan kamar mumini ba wata rujuna min Allah ma la yarjuna muna kaura abin wajen Allah abin da suka su kosan da abin balle su kone ci abin to saboda haka bambanci da yanzu sannan kuma shi mai imani mahalli ne na jarraba ta ubangiji mahalli ne na jarraba ubangiji sai a gan shi ga shi da imani amma kuma wahalce kullum ga wani can ba imani kuma Allah ya bashi to ba wai ya san shi bane ba ya san shi bane a'a jarrabawa ce ta Allah shi ana so ya zanna kirki don haka ake jarraba shi kamar wanda ya shagwabe ne sai a kyale shi to kyale shi a ƙi tsawatar da shi a ƙi ladartar da shi ba son shi bane ba ana son shi bane shi ko wanda da ake matsa ma a buge shi a ladartar da shi a tsawatar da shi ba ba a son shi bane ana so ne ya zama kirki kamar misalin dinari za a ga an ɗauki dinari an sa ga wuta ana ta ƙona shi in an kona shi ya sha wuta ya sha wuta ya sha wuta ya narke sannan a taho a aje shi dan fara sandari ya kuma a ciki a tafi ana ta bugu na biyu ba ba a son shi bane a so ake yayi kyau duk wanda ya gan shi ya yi shawa ma ya masu nudara hunun minan nari لو يمس النضار هون من النار لمغفر للنضار سلام da wannan kuna da azabtarwa da tikar da ake baki dare tana wulakanta shi tana taba darajar shi to da watan makera na farko ba su zafi sashi a wuta ba to amma sashi a wutan don a daga darajar shi don haka yanzu in ka gan shi ya yi kyau ya yi kyau a wuyan wata mata ko a hannun wata mata ko kuma zobe na di na azurfa a hannun wani sai ya burge kai baka shawa to ai kahin ya baka sha sai da shawa to da haka yanzu ana son mumini ya zamo na kirki wanda za a riƙa gani yana burgewa yana ba da shawa don haka za a yi ta jarraba shi da tullau da fi amwalikum wa anfusikum gashi nan ne a rayukanku a dukiyoyinku a kaza a kaza to sai an jarrabe ku kaga bambanci mai imani da wanda bai imani da imanin ke babu in kika na rabbi azza wa jalla min khalqihi bil khaliqi da tutika maharim babu istisqa'i min masjidil jami wannan babu yana magana kan istisqa'i a cikin masallaci na juma'a kaji can an ji a masallaci a waje musalla'i nan kuma a masallacin juma'a shi ne al-masjidul jami' babu istisqa bil masjidil jami'i ma'ana halacci kamar yadda ya saba ne sai kawo tarjama amma bai baka fuska in ka karanta a hadisul babi su za su baka fuskar tarjama sai ce babi ni istisqa'i a masallacin juma'a haka bai ce ana yi ba bai ce ba a yi ba sai da kawai ce babi ni istisqa'i kawai to anan halarci hadithul bab zai tabbatar da halarci ana yake to
حدثنا محمد قال اخبرنا ابو زمره عن سرون اياد قال حدثنا شريك بن عبد الله بن ابي نمر انه سمع انس بن مالك يذكر ان رجلا دخل يوم الجمعه من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخدم فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت المواشي وانقطعت السبل فدعوا الله يغيثنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا قال انس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قضعه ولا شيئا وما بيننا وبين سلء من بيت ولا دار قال فدلأت من ورائه صحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت قال والله ما رأينا الشمس ستا ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال والقدات السبل فدعوا الله يمسكها قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والجبال والآجام والزراب والأودية ومنابت الشجر قال فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول قال لا أدري
حدثنا محمد قال اخبرنا ابو ضمرة انس انس بن عياد قال حدثنا شريك بن عبد الله بن ابي نمير انه سمع انس بن مالك يذكر ان رجلا دخل يوم الجمعه من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطبه فاستقبل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قائما فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله يجيسنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا قال انس ولا والله ما نرى في السماء من صحاب ولا قضعه ولا شيئا من سحاب ولا قضعة ولا شيئا وما بيننا وبين سلء من بيت ولا دار قال فقلعت من ورائه صحابة مثل الترس فلما توسأت السماء انتشرت ثم أمطرت قال والله ما رأينا الشمس ستا ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فاتقوا الله يمسكها يمسكها قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكال والجبال والآجال والزراب والأودية والأودية ومنابت الشعر قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس قال شريك فسألت أنسا أهو أهو الرجل الأول قال لا أدري وأن الحديث محمد بن سلام البيكندي البخاري يا بنت دمون الإمام البخاري يتي أخبرنا أبو ضمرة أبو ضمرة يا باب الأباري شين أنس بن عياض قال حدثنا شريك بن عبد الله بن ابي نمير يجي شريك بن عبد الله بن ابي نمير يا زنتجم انه سمع انس بن مالك يجي حقيقه انس بن مالك يذكر يلا امتا وان رجلا sani wani mutum da kala yawmar juma'ati min babin kana mujahid min bari wato ya shigo ranar juma'a da ta kofa wadda ke saiti da mimbarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kofar da ke saiti da mimbarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhdhu alhali a lokacin jumla haliyya alhali a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayyana hudu فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا فقال sai ya fuskanci annabi sallallahu alaihi wasallam yayi saiki da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam halakatil mawashi wa qata'atis subul ya rasulullah dabbobi ko sun halaka kamar yadda wancan shi ma da ana sulim da yake cewa malana bahir yajid wala sabiyun yajid to to nan ba shi halakatin mawashi dabbobi ko sun halaka dan babu abinci ba ruwa ba ciyayi ba abinci sun halaka wan qadatu subul tafarku sun yanke fadullahu yujisuna ya rasulullah ka roƙa mana Allah yujisuna ya agaje mu aka wasu ka fassara yujisuna ba daga gaisu bane daga taimako ne daga biyafu ne ba daga gaisu bane wasu suka ce a'a daga dai gaisu din yujisu na ya ba mu ruwa min alghayb ya ba mu ruwa ko kuma a'a yujisu na ya agaje mu daga halin da muke ciki qala farfa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ilayhi fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take ba da wata wata ba da kai kawo fati istijari take farfa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ilayhi fa qala maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa guda biyu masu albarkan nan fa qala insha Allah maskira Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu hasabu qala anasu sai anasu yace wala wallahi ma nara fi sama'i min sahabi yace wallahi ko kusa wallahi ma nara fi sama'i min sahabi ko da muke ake wannan abun ko da muka diba sama babu wani abu na girgiji min sahabi bi ce wala fi sama'i sahabu ba min sahabi wani abu ma ko kaɗan na girgiji babu wala qaza'atin ko irin yanki yankin nan na yankakken girgijen nan nan ga ganshi nan nan ga ganshi nan yayi yayi shata shata haka eh siriri haka mara kauri to ko shi gaushi ne qaza'a yanki na girgije mara kauri wala shay'an ko wani abu wa ma bainana wa baina sal'i min baiti tsakanin mu da sal'u dutsen sal'u babu wani gida wala da ba wani daki ba wani gida qala fadala atmin wara'ihi sahabatu yace ana nan sai ga sahabatu wata irin giginniya girgije dal attamu min wara'ihi bayan wato dutsen nan sallu kawai sai muka ga ta dunkule ta hito ta bayan dutsen sallu mitlat tursi da kasan irin dunkule ta dunkule haka da kasan wato garkuwa فلما توسطت السماء تنا نندو كل شوري تنا تتهيا سا سا سير تتيس أكي السم جرجدا انتشر سيتبج سيتبج كوئنا ثم أمطرت تريق قرار الروح قال والله ما رأينا الشمس ستة sai na an sun wari ke ce tun da aka rika wannan ruwan mu dai ba mu ga rana ba da idon mu har kwana shida kwana shidda ana zuba ruwa irin ruwan da kura na wata ruwa sun madakala rajulun min zalikal babi sannan watan rajulun wani mutum ya fito min zalikal babi daga wannan kofar dai wadda take wujahar mimbari sai ci da mimbari fil juma'atil muqbila juma'a mai zagayowa sai gashi wani mutum ya kullo kuma ta wannan kofar dai wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qadimun da hudu kamar satin da ya wuce maza Allah na tsaye yana kurba fastaqbalahu qa'iman fa qala sai fuskance shi qa'iman yana tsaye fa qala yace ya rasulullah halakatil amwal yace ya rasulullah duk wato dukiyoyi sun halaka dukiyoyi sun halaka ma'ana dabbobi sun halaka domin dukiyoyi ya kunshi dabbobi abin da ya sa su larabawa in an ce malu a wajensu ko amwalu a wajensu babban dukiyar balarabe rakuma tumaki awaki ita ce babban dukiyar su shine mawashi dabbobi kuma zai iya kunsar har amfanin gonarsu don akwai riwaya da ta yi bayanin amfanin gonar shi ma ya halaka ma'ana an yi ambaliya amfanin amfanin gona ruwa sun tafi da shi kaga yana da cikin malu dabbobi ruwa sun tafi da su suna cikin malu wanda da ake subul ta farko duk sun yayyanki fatukullah yumsikha ya rasulullah a roƙa mana Allah yumsikha ya kare ruwan nan gaban da duba kare ce barba rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dai sun maƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga hannayen shi nan take shi ma ثم قال سيدي اللهم حوالينا الله حوالينا أي جيف جيف جيف جيف يمو شين حوالينا جيف جيف يمو ولا علينا وأكموا girgijen nan ruwan nan a yi da shi can gefe gefe Allahumma alal akam ya ubangiji ruwan nan a yi da shi can wajen akamin tsaunuka wal jibali da duwar watsi wal ajami da gumbare shi ne gumbi rukuki inda yake in talka kustu fi ajami ha ta jini shi ne watan gumbi wuri wanda yake matattare na itatuwa haka da yawa shi ne wurin zaman irin zamuka da sauransu shi ne ajami wazzirabi da kuma falallin duwar watsi a yi da ruwan nan can wani auzi da rafuka shi ne rafi kwaruruwa wa manabit shajari da kuma wuraren wato fitowar nan na shajarin itace a yi da ruwan nan can ƙara kaga annabi sallallahu ta'ala sallam na roƙon Allah ga ma yadda yake so a yi da ruwan ƙara kan qata'at yace take ruwan nan sai suka yi cik suka ɗauki. ba wai sun dau sun rage bane da suna da ƙara suka rage yam yam yam yam yam yam a hankali hankali har aka shafa ba ko dubu guda da ke ruwa yadda ka san ka kunna ilatirin ta yi cin ka san ba ta ɗari yuuu sannan ta ɗauki ɗab za ta ɗauki in kuma ka kunna ta ɗab za ta ɗauki ba wani zuwu ta ke tawa ba sai haske ka ga gaje na lamu an ce haka ta ɗauki haka ruwan ya ɗauki haka girajen nan ta ɗauki wa kharajna nan shi shamsi sai ga mu daga masallacin ko da muka fitowa ranar ta hito gashi muna tafiya fishamsu cikin rana wanda ba mu ga rana ba kwana shidda ba mana manzo Allah sallallahu yana daga hannu Allah tabaraka ta'ala ya yayi wannan halin sai ga rana ta bayyana qala shariku li shariku yace fa sa'altu anas sai da tambaye anas huwa ar-rajulu al-awwal shin ko shine wancan namijin nan na farko wanda ya zo satin da ya wuce ya ce halakatil mawashi dabbobi sun halaka a roƙon mana Allah ya yi suna ya agaje mu ko ya ba mu ruwa shi ne wannan ɗin ne ya sake dawa a afuwar rajul abun qala la adri anas ya ce gaskiya ni ban ban sani ba ko shi zai iya shi kaga zai iya ba shi bane saboda hankali ya dauku akan girman wannan mu'jizar don haka ba a ma tantance da wancan ba shi ne shi din ne sake dawowa yau bayan sati da ba a tantance ba saboda girman mu'jizar domin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu babu wata alama hadari ko da kamar haka ba sama tattattsake sama tattattsake amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga hannu yana Allahumma sakina Allahumma sakina Allahumma sakina sai gashi watan girgije ya dunkule ta wajen dutsen salku sai ya sama yana yin sama sai da ya tsakiyar sama sannan sai bashi sai bashi sai ko ruwa sai ko ruwa kaga take ruwan na mu'jiza ne a lokacin da watan watan aka ruka lokacin Allah tabaraka wa ta'ala zai kawo saboda ya gwani girman annabi sallallahu alaihi wasallam to haka kuma wannan gudanar su annabawa na da wannan kaji su roƙi Allah ko ba lokacin abu bane sai da Allah ya kawo shi lokaci ba lokacin abu bane sai da Allah ya kawo shi saboda ya nuna cewa yarda duni a wajen shi annabawa haka magadan su auliya idan sun roƙi Allah sai Allah ya kawo abu ko ba lokacin shi bane sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo abu ko ba lokacin shi bane take sai kaga ruwa sun zo in ruwa ne in ma ko ne akwai wata rana a nan zawiya shewar hali maulud fa shewa ya aiko shi a dukkan najeriya ko ina ne to sai yanzu da jiran ana fari a nan zawiya wallahi ba hadari ba komi an dade ana tsaro kanwa amma ana cewa shewa ana son a roƙa mana ruwa a roƙa mana Allah ruwa sai shi kowa da hannun shi kowa da hannun shi ba adadi ba komai wallahi duk wanda ya dawo gida cikin ruwa ya dawo duk wanda ya dawo gida cikin ruwa ya dawo zawiya tana tana ginin ƙasa a wannan lokacin shi da hali maulud ba har yanzu ban ce da abin ba to wirasa ce
cikin bayan da ya tafi ce wanka da ake so shi ma wanda ne damar ruwan suka yawa shi ma cikin roƙon a ɗauka sauƙaƙa ruwan shi ma zai ce wanka da su wanka da ake subul in ka ba ta subul to yanzu babu abinci dabbobi ba su da abinci don haka tahiye tahiye ma za a ga yaɗa tahiye tahiye ma yaɗa in ka ba ta subul nan kuma da ruwan ya zo sai ya kashe hanya gaba ɗaya don haka yanzu ba mata zai fira wani wuri ya kwarkwari ka daga yadda ruwa ke ma har gada ya yanke sai zan ba fadawa to ire-iren wannan a iya fahimtar shine ya taɓa su ko kuma ya zan a a tafiye-tafiye ma ba su yiwuwa saboda ruwan da ake ci to da haka kowanne in an yi farin ma in taɓa su shi ma in ruwan ya yawa in taɓa su kowanne sai dai kowanne fuska shi daban akali wato a tudanni tudanni akan
babu yake cewa watan idan al'ad akalat dubbal aqil wastanzalat usma min al ma'aqil to ne shi ne ma'aqil da aka duka tudanni ake nufi manya-manyan kamar tsaunuka haka masu tsawo aka ziraf dutse mai tsawo wanda ya tafi cololo haka shi kuma ziraf wanda ya bace halallan dutse shi ne aziraf halallan duwatsu su ne mufasida wanda sun bace haka masu faɗi su kuma ga masu tsawo da cikini sun yi sama haka shi ne jaba amma duka duwatsu ne dai
باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مكلف to ka ganin dai abinda ake fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi istisqa'i ba waje aka yi ta ba ba ainihin can waje ba ne musalla a nan aka yi istisqa'i a cikin masallacin juma'a kuma akan mimbari kuma cikin hudu ba cikin masallacin juma'a kan mimbari kuma cikin kudu ba kaga kenan in ta yi zahi har cikin kudu ba ana magana tun daga wannan balarabe ya kawo ƙara hali da tsananin da ake ciki ana kudu ba ana kudu ba kuma nan sallallahu ta'ala sallam aka aje hudubar aka koma addu'a aka aje hudubar aka koma addu'a na'am